نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن هشام بن عروة عن أبيه مم.
عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مم.
مشتملا به في بيت أم سلمة نعم واضعا طرفيه على عاتقيه مم. بسم الله الرحمن الرحيم باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد wannan babi yana magana dangane da rangwame da shari'a ta musulunci ta yi نعم cikin namiji ya yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal نعم an gane ko نعم wato ya halitta namiji ya yi sallah wato yana sanye da tufafi guda ɗaya tal a ubaidullahi ya ce haddatsani yahaya an malikin al'imamu yahaya ibnu yahaya allaitsi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa an abihi wato shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa tubunu zubair نعم an umar bin abi salama wato shi kuma ya jiyo daga agolan ma'aiki alaihi salatu wassalam wato shi ne umar ɗan abi salama wato wanda ɗa ne ga ummu salama hindu ummu salama wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aure ta bayan rasuwar mijinta abu salama abdullahi bin abdulasad wato wanda sahabi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam an gane ku نعم wato umar ibn abi salama shine agola na ma'aiki wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koya mai ladabi na cin abinci annahu ra'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli fi thawbin wahidin Haƙiƙa Umar ɗan Abi Salama ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya. Wato ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana sallah da tufafi guda ɗaya.
نعم
Mushtamilan bihi fi baiti ummi salamata. Mushtamilan bihi ya lulluɓa da wannan tufafin guda ɗaya fi baiti ummi salamata a cikin ɗakin mahaifiyar shi ummu salama na na hindu نعم wato shi wannan umar ibn abi salama ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu da dare yana qiyamul layl yana sanye da tufafi guda ɗaya Na'am.
ya lullube jikinsa da shi a ɗakin mamar shi wadi'an tarafaihi ala atiqaihi Umar ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya ɗora jaffan wannan mayafin babba ala'ati kaihi a kan kahodin shi ya ɗar masu. Na, نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن نعم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد Mm, فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم mm.
أو كلكم نعم أو لكلكم ثوبان na'am. Wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, نعم an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn shahabin zuhuri. an sa'id bin al-musayyab wato shi kuma ya jiyo daga sa'idu dan musayyab an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya jiyo daga imamul muhaddithin abdurrahman ibn sakhar abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anna sa'ilan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anis salati fi thawbin wahidin abu huraira ya ce haƙiƙa wani sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wani mai tambaya ya yi wa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya na'am wato wani daga cikin sahabbai na annabi ya yi mai tambaya waɗansu daga cikin malamai suka ce shine thauban Mm.
shine ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan tambayar amma al'imamul hafiz ibn hajar al'askalani ya ce lama ƙif ala tasimiyatihi wato ni dai kan bunga wanda ya ambace shi ba daga cikin malaman hadith an gane ko amma abu umar ibn abdulbar annamar ya ce shi ne tsoban na'am
ya tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da yin sallah mutum yana sanye da tufafi guda ɗaya Mm.
shin hakanan ɗin ya halitta ko kuma bai halitta ba faƙala awali kullikum tsaubani sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi to shin kowa ne daga cikinku yake da kumfule biyu kowa ne yake da dogayen riguna guda biyu ka dinga tunanin cewa ya halitta mutum ya yi ya yi sallah da tufafi guda ɗaya Mm.
wato kullu ma ammatu bihil balwa na'am to fa fa rukhsa mawjuda fihi Mm.
dukkan abin da zai zamanto ya shafi kowa da kowa Mm.
in banda mawadata ne za a samu masu shi to za a ga cewa an yi rangwame a cikinsa Mm.
wato anan yana nuni akan cewa ya halitta yin sallah da tufafi guda ɗaya shine awali kullikum thawbani Mm.
shin kowane ɗaya ne daga cikinku yake da kwai tufafi guda biyu Mm.
tunda dai ba kowa bane yake da tufafi guda biyu a cikinku wato abin da zancen ya kunsa shine tunda dai ba kowa bane yake da tufafi guda biyu a cikinku kuma ka san cewa dukkansu sallah suke yi ka san inda a ce bai halitta a yi sallah da tufafi guda ɗaya ba da tuni da ya ja mun yi bayani akan bai halittan ba Mm.
amma tun da ka ji an yi shiru kuma akwai wanda suke da kwai tufafi guda ba sai an ambaci sunansu ba su ma sun san kansu to ai ba za ka yi magana ba fala ta sa'al anil jawaz ya halitta yin hakan din an gane ko na'am wato ba a yanzu ba kai a yanzu ya ka samu mutumin da yake da konfule sama da ashirin na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب Mm, عن سعيد بن المسيب mm, أنه قال mm, سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد mm, فقال نعم mm, فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم mm, إني لأصلي في ثوب واحد mm.
وإن ثيابي لعل المشية Mm.
نعم لعل نعم لعل ال- A'a. la'alal لع- إيه؟ لعل انتم yawwa لعل المشية نعم عند أقول.
لعل لكن هكذا yawwa wato ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri shi kuma ya jiyo daga sa'id ibn al-musayyab Mm.
annahu qal haqiqa sa'id ibn al-musayyab yace Mm.
su'ila abu hurairata radiyallahu anhu an tambayi malam abu huraira Mm.
Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Mm.
an tambaye shi hal yusalli rajulu fi thawbin wahidin shin wai ya halitta mu- mutum yayi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal Mm.
ya halitta mutum ya yi sallah kawai doguwar riga ce a jikin shi Mm.
ba wando a ciki Mm.
da doguwar rigar shi sai hula da ya kwaba a kan shi Mm.
yin hakan din ya halitta ko bai halitta ba Mm.
an gane ku Mm.
faƙala na'am ya ce ƙwarai ya halitta yin haka ya halitta mutum ya yi sallah da doguwar riga a jikin shi yana sanye da hular shi ya amma ba yawa mutane limanci ba faƙila lahu hal anta taf'alu dalika aka ce to malam abu huraira kai ka taɓa yin hakan ɗin hal taf'alu anta dalika shin kai ɗin ka taɓa yin haka ka taɓa yin sallah kana sanye da tufafi guda ɗaya faƙala na'am abu huraira ya ce da su ƙwarai ku na shayi ba su ɗaya ba su bi ba ya ce inni la usalli fi thawbin wahidin wa inna thiyabi la alal mishjab ya ce lalle haƙiƙa ni lalle ina yin sallah ina sanye da tufafi guda ɗaya tal a jikina sauran tufafin nawa na shanya su a jikin icce na shanya an gane ko suna na a shanye saboda na wanke su na shanya su ba su bushe ba Mm.
tufafin da yake jikina shi kaɗai ne wanda yake da kwai kyau shi ne nake nake sallah da shi an gane to anan waɗansu daga cikin malamai suke cewa ashe almajiri bai kamata ba a ce kwamfule ɗaya da ya dauɗa a cikin kayan shi kawai ya wanke shi kai zai ya zama ya ware rana ɗaya ta wanki ko a sati irin rana alhamishi in ya tara in ya tara to ko da kwamfule ɗaya ne mai saura bayan ya yi wanki wannan na jikin na shi ya bari a jikin shi har sauran su bushe kamar yadda abu hurera ya faɗa ana almishijam wato shine icce na shanya irin yadda za a gani in ka je ka irin kamar su garake in mutum ya yi wanki inda babu waya inda babu igiya za a ga cewa kawai a jikin wani icce ne wanda yake mai farka-farka mutum ya shanya kayansa wannan shine ake ce da shi almishijab na'am نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وحدثني عن مالك يا ذنتردني يا جيو دغ الإمام مالك أنه بلغه حقيقة لاباري يا إسوغ الإمام مالك أن جابر بن عبد الله الأنصاري حقيقة جابر بن عبد الله متم مدينة كان يصلي في الثوب الواحد ya kasance yana yin sallah wato yana sanye da tufafi guda ɗaya.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد
to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma al'imamu malik ya jiyo daga malaminsa al'imamu rabi'atu bin abi abdurrahman al-ma'rufu bi rabi'atin ra'ayi annan muhammad bin amri bin hazmin haƙiƙa muhammad ɗan amur ɗan hazm kana yusalli fil qamisil wahid wato ya kasance yana yin sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tar riga guda ɗaya tal
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الثوبين فليصلي بالأنام بثوب واحد نعم فليصلي في ثوب واحد ملتهق ملتهفا به نعم فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik haƙiƙa labari ya iso gare shi daga Jabir ɗan Abdullahi. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Mallam ya ji ni dukkan wanda bai samu ba a sun da a sun wanda zai saka ya yi sallah da su, fal yusalli fi tsaubin wahidin. To ya yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal, multahifan bihi. yana mai lulluɓa da wannan tufafi ɗin. Fa in kana tsaubu ƙasiran idan ya zamanto tufafin gajere ne ɗan ƙarami ne baya da girman da zai lullube jikin mutum. To ta zirbihi sai ya yi gyafto da shi. An gane ko sai ya zamanto ya ɗaura shi daga tsatsan shi zuwa ƙasan shi. An gane ko in an ɗan samu wani ɗan abu sai ya ɗan yafa a aka faɗar tashi. Na'am.
Na'am qala malikun أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على آتكيه ثوبا أو عمامة الإمام مالك يتي أحب إلي wato abin da shi ne mafi soyuwa zuwa gare ni abin da ya fi kwanta min a hankali abin da ya fi kwanta min a rai shi ne an yi ja'alal ladhi yusalli fil qamisil wahid wato mutumin da zai yi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal to shi ne an yi ja'ala ala'a ciƙaihi thauban wato ya ɗora wani tufafi wani kaso na wannan tufafi a kan kahuɗin shi an gane ko ma'ana an yi ja'ala ma'ana an yi za'a an yi za'a thauban wato ya ɗora wani kaso na wannan tufafin a kan kahuɗin shi au imamatan ko kuma in ya zamanto wato tufafin ƙarami ne ba ya da faɗin da zai iya lullube shi tun daga saman shi har ƙasan shi to yanzu sai ya yi gyafto da shi sai ya ɗako rawani ya ɗan ɗora akan kahudin nashi ya dai rufe kahudin shi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay na'am eh a babu ne na ƙarshe الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار آه، باب الرخصة في صلاة المرأة مم.
في الدرع والخمار مم.
wannan babu shi kuma yana magana dangane da rangwame yin rangwame game da halaccin mace ta yi sallah tana sanye da wato doguwar riga mai cikakkiyar saƙa da kuma babban mayafi مم.
wannan babu abin da yake bayani a kai kenan مم.
a al'imamu malik ya hakaito wannan babe sannan kuma ya shigo da waɗannan hadithan saboda raddi ga wanda yake ganin cewa mace aƙallu tsiyabi wanda za ta yi sallah da shi shine arba'atu tsiyabi مم.
an gane ko irin malam mujahid mujahid ibnu jabar shi yana ganin cewa mace dole ne sai an samu wato tufafi guda hudu a jikinta kafin ya zamanto ta yi sallah sallarta ta zamanto amshashiya an gane ko to shine al-imamu malik ya kawo wannan babi wanda yake nuni akan cewa ya halitta mace ta yi sallah tana sanye da doguwar riga ba zane a jikinta tana ɗauke da babban gyale shikenan za ta iya yin sallata kuma sallata ta yi haddatsani yahya an malikin ubaidullahi ya ce malam yahya ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma labari ya iso gare shi مم.
Haƙiƙa na na Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana tusalli fi dir'i wal khimar ta kasance tana yin sallah tana sanye da doguwar riga da kuma babban mayafi shikenan mayafin ta lullube kanta da shi ita kuma rigar ta saka ta a jikinta نعم na'am وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد زيد بن قن- قنفذ قنفذ kunfudin na'am نعم عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج- أم سلمة.
نعم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم Mm, ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب mm, فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Muhammad ɗan Zaid ɗan ƙunfun, مم.
an ummihi shi kuma ya jiyo daga mahaifiyar shi ita ce Ummu Haram.
مم.
Annaha sa'alatu Umma Salamata zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haƙiƙa Ummu Haram ta tambayi Nana Ummu Salama iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ta ce da ita ma za tu salli fihi mar'atu min thiyabi wato wani irin tufafi ne wanda yake halitta mace ta yi sallah tana sanye da shi Hmm.
wato girman tufafi kaman kaza ne ya kamata wani kaza ne ya kamata a ce mace ta saka a jikinta lokacin da za ta yi sallah faƙalat nana ummu salama ta ce da ita tusalli fil khibari wa dir'i sabiq wato mace tana yin sallah ne wato tana ɗauke da babban gyale da kuma riga wanda take mai cikakkiyar saƙa مم.
idza ghayyaba zuhura qadamaiha idan dai wannan riga din wato ta suturce mata bayan kafahuwanta idan tana tsaye Mm.
wato wanda za ta sauka har ƙasa ba wai irin wanda za ta zo ta tsaya a bakin kwabru ba ko wanda za ta zo bakin idan sau a wanda za ta- za ta suturce mata hal wato saman ƙafarta nan مم.
wato wannan shine idan tana tsaye kenan Mm.
idan kuma ta yi sujada za ta suturce mata har cikin wato kafafuwanta Mm.
wannan ita ce rigar da za ta yi sallah da ita kuma wanda take mai cikakkiyar saƙa مم.
ba riga shara-shara ba sannan kuma da ƙaton mayafi wanda shi kuma zai lullube mata kanta ya sauko zuwa kirjinta in gane ko Mm.
wato wannan shine abin da zai ishi mace ta yi sallah da shi alal aƙalli kenan مم.
na'am وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشجعي أ- نعم أشج na'am نعم عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني mm, وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم mm, أن ميمونة كانت تصلي في الدرء والخمار ليس عليها إزار وحدثني عن مالك يا ذا تردني ya jiyo daga al'imamu Malik. An thiqati indahu shi kuma al'imamu Malik ya jiyo daga wani wanda yake amintacce ne a wajensa. An gane ko? A malaman hadisi sun yi magana a kan mutum malamin hadisi idan ya ce haddasa ni a tsiƙa, wato wani yardadde wanda yake amintacce a wajena ya zantar da ni ko haddathani man la attahimu wato shin wannan hadisin yana daga cikin al-ahadithul maqbula ko baya daga ciki saboda malaman hadisi ba wani malamin da suka bare ba su yi bayani akan shi ba matukar an san shi da hadisi to ko hadisi ɗaya ne ya taɓa rawaitowa a duniya to sai an samu wanda za su bi diddigin shi wannan malamin su yi bincike akan shi shin wanda yake mutumin kirki ne wanda za a amshi ruwayarsa ko ku a'a lalatacce ne dai iya yiwa yiwa annabi ƙarya ba za a amshi ruwayarsa ba to da haka in ka fito da malami a fili karar ka ce haddathani fulanun to wannan babu magana akan shi babu kura an san wannan malamin za a amshi hadisin ko wanda ba za a amshi hadisin shi bane to amma in ka ce haddathani thiqatu wato wanda na yarda da shi ya zantar da ni zai iya wa kai wanda ka yarda da shi ni bin yadda da shi ba zai iya wa ni bin yadda ba da shi wancan bai yadda ba da shi wancan bai yadda ba da shi dan kai ka yadda da shi ba shi yake nuni akan al'umma su yadda da shi ba me yasa ba za ka gaya mana sunan shi ba ko ka ce haddathani man la attahimu wadan sun ce ba za a amshi wannan hadisin ba wadan sun ce za a amsa fa in yaqul haddatha man la attahim aw thiqatun aw kullu shaykhin li wusim bi thiqatin thumma rawa am mubhami لا يكتفى على الصحيح فعلمي ويكتفى في عالم من حق من قلده وقيل لا ما لم يبن wato al'imamu suyuɗi a cikin littafin alfiyarsa fi ilmin hadith ya yi bayani a kan fa'in ya ƙul haddasa malla'attahim idan malamin hadithi babba ya ce wanda ba na tumar shi ya zantar da ni ni wanda bin tumce shi ba addininsa wanda ba na tumar shi akan mu'amalarsa da jama'a shi ya zantar da wannan hadisi to za a amsa ko ba za a amsa ba ya ce la yuktafa ala sahihi ba za a amshe shi ba abu su zance mafi inganci au thiqatun ko kuma yace haddathani thiqa irin al-Imam Malik Imam Malik idan yace haddathani thiqa an Bukairi ibn Abdullah ibn Ashajji kamar yadda al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman al-Imam Sakhawi cikin littafin Fathul Mughith wato ya bayani yana nufin ɗansa wato ɗan shi ɗan bukair ɗin malam makarama an gane ko makarama yake nufi a waɗansu daga cikin malamai suka ce idan ya ce haddasani tsiƙatu wato an bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj yana nufin allais ibn sa'ad wanda da makarama da lais kowanne daga cikinsu mutumin kirki ne amma ala kulli halin waɗansu daga cikin malamai suka ce ba za a amshi wannan hadisin ba an gane waɗansu suka ce a'a wa yuktafa fi alimin fi haƙi man hu wa ƙila la malam yuban suka ce in malamin in imamu maliki ne ya faɗa to ya halitta ɗan maliki ya yi aiki da wannan hadisi amma ka ce wani wanda ba ɗan maliki ya bai aiki da wannan hadisin da ya ce haddasa ne tsiƙa ba za ka ce da samu shi ba saboda yadda ka da al'imamu maliki ita ce ta sa kake karatu a mazhabar shi to kai ka yarda da shi shi ma wanda ya yarda da al'imamu shafi'i ba zai tilasta maka ba a lokacin da al'imamu shafi'i ya ce haddasa ni tsiga ya ce maka dole wannan abin da al'imamu shafi'i ya haka shi ka yi aiki da shi gane ku wannan a magana ce wanda tana da kyau a bangaren abin da ya shafi ilmul mustalah wato wajen abin da ya shafi man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu daga cikin malaman hadisi akwai wanda suka shahara wanda an san su da ba sa rawaitowa hadisi face sai daga wajen tsiga shine aw thiqatun aw kullu shaykhin li wusim bi thiqatin to sun marawa an mubahami ya rawaito hadisi daga wajen wanda bai ambaci sunan shi ba to la yuktafa ala sahih al-imam suyuti yace zance mafi inganci a bar kwane-kwane ba za a amshi magana shi yace amma wa yuktafa min alimin fi haqqi man qalladahu wa qila la ma lam yuban wa maqtaba tasiha matnin aw fil asah fatwa bima fihi ka aksihi wa dah ولا بقاء وحيث ما الدواعي تبطله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج ودي تأول كما عند الإمام السيوطي فدا نعم ya juya daga bukayir ɗan abdullahi ɗan ashajji shi kuma ya juya daga malam busuru ɗan sa'id shi kuma ya juya daga ubaidillahi ɗan al'aswad al-khawlani wa kana fi hajri maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato shi wannan ubaidillahi ɗan al'aswad wato ya kasance yana ƙarƙashin kulawar na na maimunatu wato iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yaro an kawo shi ita take kula da lamarinsa to yace anna maimunata kanat tusalli fi dir'i wal khimar laysa alaiha izarun haƙiƙa na na maimunatu ta kasance tana yin sallah tana sanye da wato doguwar riga da mayafi ba jafto a tsatsanta wato ba ta ɗaura zane a tsatsanta wato tana sanya doguwar riga da kuma babban mayafi ta yi sallah da shi an gane ko na'am wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi anna mar'atan nam an istaftathu أن امرأة استفتته ما شاء الله أن امرأة استفتته فقالت إن لم نعم إن لم ينطق يشك علي أف نعم أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair ya ce annamra atanis taftatfu haƙiƙa wata mata ta nemi fatawa a wajen urwa ibn zubair ta ce da shi innal min tsaka ya shukku alayya wato haƙiƙa yin ɗamara tana tsananta a gare ni wato abu ne wanda yake mai wahala a gare ni a kowane lokaci idan zan ɗaura jafto a ce sai na ci ɗamara daga cikin wato abin da yake a da irin yadda a yanzu ake samun buji to a da shi ma akwai irin jaftan da wato yake da kwai santir ta ce to wannan in ɗalma santirkin na yana bani wahala saboda mutanen gargajiya kwayan za ko wanda za ka ga bashi santir zai rasa yadda zai da shi an gane ko ta ce to ɗalma santir yana tsananta a gare ni dukkan wato jaftan da ya zamanto yana da santir to in ɗaura shi a tsatsona wahala yake bani to afa usalli fi dir'in wa khimarin shin ya halitta a gare ni in yi sallah ina sanye da wato doguwar riga da mayafi ina sanye da doguwar riga da kuma babban mayafi faƙala na'am idan kana dir'u sabiqan a urwa ibn zubair ya ce mata ƙwarai ko ya halitta a idan ya zama to tufafin yana da kuwa cikakkiyar saƙa ba laifi za ki iya yin sallah da wato wannan doguwar rigar taki da mayafi laisa wajiban alaiki an wato tastakhdimi a al'izar na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bihadha al-qadar kifaya na'am